نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم مم.
باب قصر الصلاة في السفر مم.
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب مم.
عن رجل من آل خالد بن أسيد مم.
أنه سأل عبد الله بن عمر مم.
فقال يا أبا عبد الرحمن مم.
إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحاضر ح- حاض- حاض- حضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر مم.
فقال ابن عمر يا ابن أخي مم.
إن الله عز وجل أن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم مم.
ولا نعلم شيئا مم.
فإنما نفعل كما رأي نعم رأيناه يفعل
babu ƙasri sal- salati fi safar wannan babi yana magana dangane da ragewa adadin rak'o'i na sallah a cikin halin bulaguro نعم sallah wanda take mai raka'a hudu a rage adadinta a maido su raka'a biyu to wannan babi abin da yake magana a kai kenan ubaidullahi ibn yahya al-laitsi yace haddathani yahya an malikin yahya ya zantar da ni ya jiyo daga al-imamu malik an ibn shihabin shi kuma ya jiyo daga ibn shihabin zuhuri an rajulin min ali khalid ibn asid shi kuma ya jiyo daga wani mutum na ƙabilar na banu khalid ɗan asid shine umayya ibn abdullahi ibn khalid ibn asid مم.
annahu sa'ala abdullahi ibn umara haƙiƙa umayya ya tambayi abdullahi ɗan umar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa نعم faƙala wato wannan umayya ya ce wa abdullahi ɗan umar ya ce da shi ya aba abdurrahman مم.
ya kai baban abdurrahman wato wannan alkuniya ce ta abdullahi ɗan umar نعم da shi da abdullahi ɗan mas'ud alkuniyarsu guda ɗaya abu abdurrahman مم.
saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce wato a habbul asma'i ilallahi ta'ala abdullahi wa abdurrahman مم.
wato daga cikin sunaye sunayen da suka fi soyuwa a wajen Allah ta'ala shine abdullahi da abdurrahman to tunda su suna da sunayen abdullahi abdullahi to sai suka yi wa kansu alkunyar abu abdurrahman abu abdurrahman kowanne daga cikinsu don su haɗa guda biyu نعم to sai shi wannan mutumin ya ce wa abdullahi ɗan umar ya mahaifin abdurrahman inna najidu salatal khawfi wa salatal hadari fil qur'an haƙiƙa mu wato mun samu wato yanda ake yin sallah ta halin tsoro a cikin alƙur'ani mun ganta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa in khiftum farijalan aw rukbanan wannan akwai ta a cikin alkur'ani wa salatar hadari sannan ko mun samu sallah ta halin zama a gida fil qur'ani a cikin alkur'ani wato Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayani a cikin alkur'ani da ya ce hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin da kuma faɗar Allah ta'ala da ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan ya ce amma kuma wala najidu salata safar Mm.
amma ba mu samu ba wato inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani dangane da sallah ta halin bulaguro a irin wannan yanayi namu lokacin da ake zaman lafiya ba wata matsalar komai نعم saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a kan sallah ta halin bulaguro idan ana cikin tsoro. Allah ya ce wa idza darabtum fil ard falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru to shikenan faƙala bin umar sai abdullahi ɗan umar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce da shi ya bina akhi ya kai ɗan ɗan uwana wato ya kai ɗana irin yadda za ka kirayo yaro sa'an ɗanka ko sa'an autan ɗanka ma daga cikin ɗiyanka autansu sa'an shi to ka ce da shi ɗana an gane ko to shi na nan abdullahi ɗan umar ya ce da shi ya bina akhi ya kai ɗan ɗan uwana inna allaha azza wa jalla ba'atha ilaina muhammadan sallallahu alaihi wa sallam haƙiƙa ubangiji azza ya buwaya wa jalla ya girmama ba'atha ilaina muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ya turo mana annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wala na'lamu shay'an wato mu ba mu san komai ba ba mu san komai ba na abin da ya shafi harkar addini Allah ta'ala ya turo mana da manzan shi ya ce to fa inna ma na fa'alu kama ra'ainahu ya fa'alu abdullahi ɗan umar ya ce da shi sani dai kaɗai mu za mu dinga aikatawa ne kamar yadda muka ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana aikatawa wato wannan shine ake ce da shi sam'an wada'a wato ka ji abin da aka faɗa kuma ka bi ba tare da ka bincike ba hikimar da ta sa saboda anan shi wannan wato umayya yana ganin cewa ayar da take magana akan kasaru wato Allah ya ce ina khiftum an yaftinakum alladhina kafaru idan hal kuna jin tsoron waɗanda suka kafurta ne za su kawo muku farmaki za su kawo muku hari za su fitince ku a wannan lokaci to a yanzu mutumin da ya yi bulaguro daga nan zuwa niyame a cikin bis irin yanayin da ya zamanto zaman lafiya ne ba wani tunanin za a kawo muku hari za a muku ta'addanci to wannan ƙasarun tana nan ko kuma ba ta nan shine yake magana ana to amma ma'aiki alaihi salatu wassalamu kamar yadda yake cikin wato sayahu muslim hadithin abu ya'ala manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato umar dan khattab ya tambayi ma'aiki ya ce to ai ya rasulullahi yanzu dimbula guro da muke yi wato cikin aminci muke yi to yaya muke da salatul basri manzan Allah ya ce sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum faƙbalu sadaqatahu wato sadaka ce Allah ta'ala ya yi muku da aka ku amshe ta da hannu biyu kuna cikin zaman lafiya a cikin halin bulaguro za ku iya yin wannan sallah ta ta kasaru na'am wa haddathani an malik an salih bin kaysan an urwata bin zubair an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallama annaha qalat فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة نعم في صلاة الحضر شيكنا وحدثني عن مالك يا ذنتر دني يا جيو دغ الإمام مالك عن صالح بن كيسان wato shi kuma ya jiyo daga Salih ɗan Kaisan an urwa ta bin zubair shi kuma ya jiyo daga urwa ibn zubair an aisha ta zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato shi kuma urwa ya jiyo daga nana aisha iyalin ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annaha qalat haƙiƙa nana aisha ta ce nana aisha radiyallahu ta'ala anha tace furidatis salatu raka'ataini raka'ataini wato an fardanta sallah ta farilla a farkon lokacin da aka fardanta ta raka'o'i bibi ne kowata sallah za a yi mata raka'a biyu ce azzuhur raka'a biyu la'asar raka'a biyu isha'i raka'a biyu an gane ko fil hadari was safar Nana Aisha ta ce a cikin halin zama a gida da kuma halin bulaguro. In banda sallar magariba ita raka uku ake yi, amma sauran sallolin nan duka gabaki ɗaya, asubayi a zuhur la'asar isha'i wato dukkaninsu raka'a hulhudu raka'a biyu ake fa uqirrat salatu safar nana Aisha radiyallahu anha tace sai aka tabbatar da wato sallah ta halin bulaguro akan yadda take a asali ma ita ce raka'a bibiyun nan wazi da fi salatil hadar tace sai aka ƙara waɗansu adadi na raka'o'i a cikin sallah ta halin zama a gida to wannan malamai sun yi ta maganganu akan wannan hadisi da saboda waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa al'itimamu wato fi safar mubtilul lissalati wato mutum ya cika sallah a halin bulaguro yana ɓata sallar shi saboda abin da yake asali raka'a biyu ce bayan hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu sai a cikin sallah ta halin zama a gida a ƙara raka'a biyu maimakon raka'a biyu a da sai a ƙara biyu sai ya zamanto sun zamanto raka'o'i hudu shine fa wazi da fi salatil hadar wato sai aka ƙara raka'o'i guda biyu a sallah ta halin bulaguro an gane ko wato waɗansu daga cikin malamai shi yasa suke ganin cewa yin ƙasaru fi safar azimatun ne la rukhsa wato dole ne saboda shine abin da yake rubuce waɗansu kuma suna ganin cewa a'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu da kuma ita na Aisha radiyallahu ta'ala anha wato ta saba wannan hadisi ɗin wata rana ta yi bulaguro kamar yadda urwa ya rawaito cikin littafin wato al'imamu abubakar libai haƙi ya rawaito da sanadi wanda yake sahihi zuwa ga urwa ya ce na na aisha radiyallahu ta'ala anha ta kasance a cikin bulaguro tana yin sallah raka'a hudu wato sallar azuhur ta yi ta raka'a hudu la'asar hudu isha'i hudu urwa ya ce sai na ce da ita mahaifiyata me zai hana ki dinga yin raka'o'i biyu kamar yadda wato kika rawaito daga ma'aiki alaihi salatu wassalam ana aisha ta ce yabna ukhti innahu la yashqu alayya ta ce ya kai dan yar uwata yin hakan din raka'o'in guda hudu baya damuna baya wahala a gare ni idan yana wahala a gare ka ne zaka iya yin raka'a biyu wanda yake nuni akan cewa rukhsa ne ba azima bane na'am وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر فقال سالم غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصلى المغرب بالأكيك
to shi kenan وحدثني عن مالك يا ذنتر دني يا جيو دغ الامام مالك عن يحيى بن سعيد شي كما يا جيو دغ يحيى دان سعيد انه قال لسالم بن عبد الله wato haƙiƙa ya faɗa ga salim ɗan abdullahi ɗan umar ya ce da shi ma a shadda ma ra'aita a baka a haral maghriba fi safar wato wani lokaci ne mai nisa wanda kaga mahaifinka ya jinkirta sallar magariba a halin bulaguro wato wani irin nisan lokaci ne mafi tsananin lokacin da aka ɗauka bayan rana ta faɗa kan babanka ya yi sallar magariba a cikin halin bulaguro faƙala salim salim ɗan abdullahi ya ce to gharabati shamsu wa nahnu bi dhatil jaysh wato rana ta fada alhali a lokacin mu muna wannan guri da ake ce da shi zatul jaysh amma fa sallal maghriba bil aqiq wato abdullahi dan umar bai dakata ba muka yi sallah anan sai da yayi tattaki ya zo shi wato aqiqu anan muka yi sallar maghriba to tsakankanin zatul jaish da aqiq kamar yadda malaman hadisi suka faɗa wato waɗan suka ce mil goma sha biyu ne tsakankanin wato tazarar ta kai wato wajen kilomita goma sha takwas ko wani abu makamancin haka ya kai tsakankanin murya da zandar an gane ko waɗansu kuma suka ce a'a bai kai wannan adadin mil ɗin ba ya kai mil wato ya kai mil bakwai haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa ala kulle halin da gurin yana da tazara wanda wannan yake nuni akan cewa a cikin halin bulaguro a shi ya halitta a gajarta a yi ta salatul maghrib saboda ba a kai iskal ba sai a hada ta da isha ya yi ta an gane ko wannan shine abin da baban yake so ya tabbatar mana da shi alhamdulillah al'ilmu indahu subhanahu wa ta'ala